الشيخ آدم إبراهيم الشافعي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاتقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون صدق الله العظيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين من قال ابن مالك الله تبارك وتعالى مالك قوة دقومي Allah abin bautawar mu da gaskiya. Allah ne abin bautawar mu da gaskiya mu talikai duka sun sammai da ƙarsai da abin da yake tsakaninsu. Ba a bauta Allah da son rai ko da ganin dama ko da jahilci ba a bautar Allah da son rai ko ganin dama ko jahilci ko da abin da ya yi wahayinsa ya saukar zuwa ga zaɓaɓɓensa cikamakin annabawa shugaban manzanni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam idan Allah da amincin Allah su ƙara tabbata ga wannan manzo mai girman daraja shi da alayansa da sahabbansa da masu koyi da su da kyakkyawan aiki bi da bi har zuwa ranar tashar kiyama Allah ya sa da mu a cikin su na jama'ar musulmi na Allah cikin baiwarsa da taimakon fa ya sake ba mu iko da dama sallar juma'a ta kama mu a nan Abuja na zo wannan kuma cibiya ta musulunci
da suke wannan babbar unguwa ko kuma sashi da ake kira guzafi don yin wa'azin musulunci da yin sallar da fatan ubangiji ya karfa mana da ba ɗayan mu Allah ya samu ci gajiya wa'annan ayyuka na musulunci tun daga duniya har gidan aljannar firdausi da rahamar Allah. kaga ma musulmi wani malami ya ce da ta bace nan sababal kalami wa waqtahu wal kaifa wal kam wal makana jami'a kaga kuskura karabkana kaman tada sababal kalami dalilin magana da aka yi ta ka san dalilin wa waqtahu kar ka manta kwanan wata da lokaci ka riƙe wannan wal kaifa ka riƙe yadda aka yi maganar wal kam shafi nawa ta ɗauka sutura nawa ta ɗauka minti nawa ta ɗauka kafin a gana gama wal makana kar ka manta a ina aka yi kan da ya faro wannan kar ka manta kar ka manta yake ku ka haɗo su jami'an gaba ɗaya sai ga ma gama Abuja masallacin Juma'a na cibiyar musulunci wadda mu ƙungiyar jama'a ta zalatin bid'a wa iqamatu sunna Allah ya ba mu iko muka gina cikin tsari cikin haɗin kai da samun abokanan aiki masu gaskiya da rufin amana da cika alkawari a tsari na mutunci wanda Ubangijinmu Allah ya ɗora mu a kai ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da duniya. Wannan yini na Juma'a, rana ashirin da tara, ranar duban fari, amma ashirin da tara ga watan ɗaya, shi ne watan al-Muharram na wannan shekara, wata wato hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta kawo shekara ta dubu da ɗari hudu da shekaru arba'in da bakwai. Kuma har ila yau ishirin da hudu da biyar ga wata Inda ishirin da biyar ne to yau talatin kenan. Yawwa kuma ya kuskure talatin ne yau ga watan ɗaya ɗin. Ma'ana in ba a ga wata jiya ba, kuma an gani yau ɗaya ne ga watan biyu. Da talatin daidai ga wata na al-Muharram. Wannan shekara da hijirar manzo alaihi salatu wa salam ta kawo shekara ta dubu da ɗari hudu da shekaru arba'in da bakwai. kuma yini na ashirin da biyar ga watan Julai watan bakwai. Miladiyar haihu annabi Isa ne Maryam alaihi salam, sashin kiristoci ina da bana shekara ce ta dubu biyu da shekaru ishirin da biyar. Sai jama'ar musulmi ina ƙara farin ciki, ina ƙara gode wa Allah, ina ƙara jan hankalinmu mu ƙara yabon Allah mu ƙara gode masa ya mana ni'imomin da sun fi gaban akidaya mu al'ummar musulmi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wajen magabaciyar aya da alarama ya karanta mana Ubangiji yana gaya al'ummar musulmi masu imani da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a zuci da baki da aiki ya inda al'umma ya fito. Ake kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون Zama ƙarfafa gwiwa da tabbatar da rigadiganmu a kan hanyar addinin Ubangijinmu Allah madaidaiciya. Allah ya ba da wannan alheri da al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya bayar da annabawan farko tun daga ubanmu na farko annabi Adamu alaihi salam da manzo na farko annabi Nuhu alaihi salam da sauran annabawa manzanni da sauran annabawan da ba manzanni ba waɗanda maɗaukakin sarki ne kaɗai ya bar wa kansa sani. Ke kun khaira ummati mana ya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun kasance cikakkiyar al'umma ukhrijan lin nas wata aka fitar da ita don amfanin mutane duka za ka ce mafificiya da akwai masu kyau masu kyau masu kyau za su ajiwa za su sa amma ba gaba da gabanta sai kalbin girma da daraja ya Allah ya bai wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce mu ne mafi fita Allah ya dakatar da mu da kuma da mai nan da nan da wannan al'umma amfanin mutane ba bambancin launin fata ko kabila ko farfaka ko gurin zama ko matakin ilimi ko matakin dukiya ko ƙoshin lafiya ko ƙarfi wannan fifikon Allah ya bayar da shi don amfanin mutane duka yin nasu. Kasar kowa ka ce ko samu ɗaukaka to da sanadin ba. Me dalili da sanadin wannan fifiko Ubangijin da ya ba mu shi ya faɗa. Ya nuna aiki ne na wa'azi تأمرون بالمعروف كنا وعظ وعظكم كنا umartar kanku da junanku da mai binta ta ku bil ma'ruf da abin da yake sanana abu ne cikin shari'ar Allah da kuma Qur'ani mai girma ga shi nan fasarar da manzo alaihi salatu wassalam yayi wanda shi ba sa rai da bayanin wannan ma'azin da yadda za a yi amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sai ba ba a yi buɗe ido da wani zini a ce a yau in ka karka take bari ka je gurin musiriki ko wani bokawa ne ya iya larabci ya ce ma wa'azi baka tanki gurin ba الله واحد في أفعاله الله واحد في أسمائه وصفاته wannan ya tabbata a zuciyoyinmu da bakunanmu da ayyukanmu ba mu zama mu musulmi ne ba gudu ba da da baya ba wanda muke tsoron mu cewa mu musulmi ne ba wani gurin da za mu je mu koya ana kiran musulmi yau ne ya sa mutum ya kafa amfawa ko ka kira musulman wani ya ce a'a hankali an ana jin ka ba a'a sai mun min kauya da dokokin Allah Allah kuma ya kira mu da wannan suna mai girma mai daraja shi ne musulunci ya aiko da bayani kamar san khalilullahi annabi ibrahim alayhi salam wa sammakumul muslimina وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
jama'a a kiyaye lalaci ba kyau kar kowa gabansa ya faɗi ya zama mai karaya a islam ba ta da kyau kar mutum ana aikin musulunci ya gudu ba kyau don me ba maganar ka ba ce Allah ne ya ce wa jahidu fillahi ku yi ƙwazon jihadin daga kalmar Allah fillahi cikin hanyar Allah jihadi saboda Allah a zuci da baki da aiki an kore ƙabilanci duka karkakar kakar da mutum yake yi idan aka leda aka daga ta kaba ne yana jihadi aka ce dan me yake aka ce kabila a na ba ba jihadi bane billahi ake yin jihadi ko ka karka karka sara ana ce wannan yana jihadi yana jihadi sai dan kudi yake yi to na ba ba jihadi bane amma ba mu ana dan sai Allah yake wajahidu billahi ko ba zan daga addinin musulunci billahi cikin hanyar Allah a gwaro wato ba don wani abu na daban da ya fita daga hanyar Allah ba. Haka jihadi yadda jihadi ya cancanta a yi. Yara an ce boko haram hanya, na fa ba jihadi ba ne. Tunda abin da ɗan boko haram ya tura da shi rubuta masallatai. wa zai ce wannan aikin Allah ne. Koma ya ta canza, koma yawan ‘yan gwanjansa, wallahi nasa ba na Allah ba ne. Sai ba musulmi a mazallar sai kake muku bom, ya ce yana jihadi. Da shi da wanda ya fito saba haka tuni. Wa jahidu fillahi. Ku jihadi daga kalmar Allah fillahi cikin hanyar Allah ainihin hanyar Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaba dan yayi jawabi bayani yadda addinin musulunci yake akwai wani ya kurkura ya ya tuhumi manzon Allah kamar na shi'a din nan yace yana tuhumar alqur'ani malaka jibril ne ya san a bakin da ya kurkure ya kawo annabi alhadi sai bi ala aka ce a kawo har haka muke cewa to ba gaskiya suka faɗa ba wallahi sallahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi Allah ya saukarwa da alqur'ani na rage da girma Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine cikamakin annaba su gaban manzanni ko baya yin wani wa'azi akan zulkar rai وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى zalaka Allah kuma Allah masanin kowa da komai ya wanke shi ya tsarkake shi ya daga darajarsa ko ba ta yayi ba Allah ne ya zaɓe shi kuma yantiku anil hawa kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya furta wannan magana a cikin alƙalai ne Allah ya baya wannan amma ya yi magana ya yi aiki ya yi komai na karantar da mutane daga ina ya samu Allah ya ce in huwa illa wahyun yuha da abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi ba wani abu bane ba to wahyun wahayi ne daga Allah yuha da ake masa ya aiko mala'ika Jibril alaihi salam ya isar da saƙon Allah na Alƙur'ani mai girma zuwa ga cikamakin annabatu gaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da duk ya taɓa wannan gurin yake ba annaba aka wa ba ko ce sayyidina Ali ne ko sayyidina Abubakar ko babansa ko kabilarsu ya canja wata magana to ba ma wai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ba da Allah yake faɗa ke cikin ga Allah shine mahalicin kowa mahalicin komai Allahu la yuhara wanda ya sai yaki da Allah kaga an ga wannan gaba ba gudu ba ja da baya domin kira shi a fito ba ku dawo zuwa musulunci farfaganda ba ita za ta yi addini ba gaskiya ce za ta akwai mutum ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya zagi sai na Abu Bakar Siddiq ko ya zagi sai na Umar ko ya zagi na na Aisha wadda Allah ya tsarkake ta daga guba da bala'in munafukai da kafirai da fasikai ya nuna ita gangariya ce shaida daga Allah wani ya zo ya tushi sai ya zage ta ransa zai kwanta kuma yana yaki a cikin mutane a zo a bi su wa a ci a bi su yobe karo da shi yace ya yi siya sai kuma sun ka da kaza yawa manya to manya ina aka ga girma da bakin alkur'ani babu ina girma da bakin sayyidina abubakar siddiq a islam ba girma bane halitta ce fata ce. Sai aka ce a ai sun yi kira sun yi kaza sun yi kaza. Sun tura ta. Tura ta ba su yadda ma za a tashi kiyama ba ma ku sabon cikin. Mutum da sun yi kira sai ka bar musulunci ka ce za ka na kira. Za ka ka koma gun to wuta kai. Ba sai ka ji daɗi ba. wallahi tallahi hanyar nan ta Allah ita ce gaskiya kuma idan kaje sun yi tsira ta ɗauko ingila ko amerika ko faransa ko wasu kake sun burge ka da tsere-tsere su za ka bi to wayannan da kake gani na yanzu saurayen saurayen saurayen shugabannin su na gane ka haɗa ku ka ci daular romawa ta ta tafi a duniya hakan nan kuma na wani ya zaji yana abubakar siddiq ko ya tuhum ba alqur'ani ka ci kai ya jiya shi na kan to wannan na yanzu saurayen saurayen saurayen saurayen daular Romawa ce kada. To amma yaya aka yi da musulunci ya zo amma ka ya zo annabi ya fara kira sai da aka rusa daular Romawa suna ji suna gani dan an rike musulunci da gaskiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ba wani kafiri da ya buɗe musu ido don ƙarfin makami ko don yawan kaza Allah da Allah ya taimake su amma ba wa jahidu billahi haqqa jihadihi wa jisabahum har zuwa ƙarshe sun yi jihadi Allah ya nuna sun yadda da wa'azin da ya mutu sun yi aiki ya rinjaya da su akan kafirai da fasikai da munafukai. Ba wai a lokacin nan Romawa ba su da makami ba ne, ba wai a lokacin nan ba su da damar mulki ba ne, su biyan sai da su raba duniya da Allah ya kawo mana jarrabawa gida biyu ko mutum ya bi mutanen Rome saboda su ne hawan duniya da ko ya bi Farisa su ne hawan duniya da amma Farisa bawa duniya da a lokacin nan duk kalbun nan da suka yi da suke da shi ba ka wuta yan Farisa nan da ya gani yan jiran kakannin kakanninsu banda wanda suka musulunta an yi lokacin da suka haka wutar da za su yi babu ne su ɗigo su zuwa wuta kirari sai da suka hura wuta ta shekara dubu ba ta mutu ba kuma Allah ana musu da mulkin duniya amma musulunci ya zo Allah ya kare dole suna ji suna gani suka dawo ƙarƙashin musulunci Romawa duka mamaye sashen duniya. Islam ya zo sai da suka dawo ƙarƙashin musulunci duk da wancan tashin da su. Yokin na yanzu da ake magabar bakanta da an yi kewa munafukan musulunci da ‘yan gaba da gaba na faɗa da musulunci, shi'a da kiristoci da sauran mabura sun haɗa kai ya suna da makami da ko da tabi ka kaɗe ka duba tarihi ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da gaskiya ya zo da alqur'ani ya fasara alqur'anin da hadisi cikin rabin karni musulunci ya cinye duniya a lokacin ba wata wuta na nan Allah ya wuce ta cewa Allah uku su je ɗaya sura nan Allah ya rufe ya kalla kalmar sauki da haka dole ne rabo na umar musulmi wallahi ne yadda da muslim muslim in na faɗa sai sai ɗan ya kayarwa da masu gajeren hangen nesa sai ce ya ce tulubu tulubu ka ƙaga musu kala sunan tinubu musulun musulun wani zai ce ya ce a ko a titi ko a titi yake faɗa ne ba ta samu ba ka nace ba ni musulun musulun na ce idan kana neman bayani na wani ba ka gane ba daga ta Allah ya kawo ni cibiyar musulunci ne shi na shawari ta Allah yanzu idan ne na gaya maka manufa ta ya kamata kuma ka ci gaba da ma'amari tana karya ba. Wato, Allah ya ce annabi Ibrahim Khalilun Lahi, kuwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hada. Annabi Ibrahim ne Khalilun Lahi, al'umman nan ta annabi Muhammad sallallahu ya ce ba ma sunan ku na musulmin, da aka ce ɓance ku da shi ba na bana bane, ba na bana bane. ba ma sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ba sai dai an ga mana a tarihi Nabi Ibrahim Khalilullah huwa sammakum mul muslimin shi ya ambace ku musulmi wannan abda tun gabanin a saukar da alqur'ani mai girma tun gabanin suka makin annaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo sunan wanda za su bauta wa Allah da addinin Allah Islam al'ummar annabi sai ya kira ku musulmi da lokacin da ya kira musulmi nan wa ya ba da labarin cewa shi ya kira mu musulmi Allah ne da kuma Allah ba ya ce ko Allah ya san kowa Allah ya san komai to sunan nan na musulmi wallahi sallah ne nan da su da a lokacin kuma al-islam mutum ya miƙa wuya ga dokokin Allah ɗin nan ina yi bari na bari don Allah muka yi muka dubi hukuncin kunshi a littafin Allah alkur'ani mai girma muka yarda da mu ne mana fasara yankan shakku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan na ko annabi a cikin sharhi yake al muslimu akul muslim musulmi dan uwan musulmi la yazlimuhu musulmi ba zai zalunci wani musulmi ba wala ya kuzzuluhu kuma ba zai walakantar da musulmi ba wani gun yake wala ya yinhu in an zo ga musulmin yana sai yana sai yana kan suna dabbarwa da kafiri yayin ya wani ya zo ce dangin ba su zo to sai annabi ya ce mu musulmi wala ya yinhu ba za mu sallama shi na mu musulmin ba amma bai ce kar ku sallama ba haushi ko kar ku sallama ba yarrabi ko kar ku sallama ba larabi ko kar ku sallama namiji ko kar ku sallama mace al-muslimu akul muslimi la yuzlimuhu musulmi dan wani musulmi ne ba zai cuce shi ba wala yuzlimuhu ba zai sallama shi ba yana neman taimakon ɗan uwa ya sace shi ya kama wanda ba ɗan uwan nasa ba kuma dai shi ba a haka jama'a inda ba a nufi an lura da wannan wa'azi da ayoyin nan da hadisi idan Allah ne da nake mu zo mu haɗu mu musulmi ne yadda mu musulmi ne mu taimaka wa musulmi ɗan uwanmu a fagen noma ne a fagen ciwo ko ya mutu ko ya kaza kai ko rasuwa mutum ya yi to musulmin ne za su ɗauki jinsa su fa a kabari ko kafirai ko makabartan muka ji wanda السلام عليكم دار قوم مؤمنين أم إن شاء الله تبت دريك وأنت كن قوانك يا قاي ذاكو أما قوانتا جدام وسمت عليك بعد إيماني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وما دفع دنيا ما مو ما بعد ما نسوا إن شاء الله yaddar Allah bikum tare da ku mu ma da ku na zamu dace ku muna musulmin a samu amkan makabantar musulunci mu ba da amsa tabbayar kabari wadda a ciki wa ma dinuka ne addininka Allah ka sa mu ce dini al-islam kada fada da nace ai musulmin musulmin ha kabari ba za a yi tambaya in ka kunkura kace ma dinuka kace kai kafiri ne ko kai kirista ne to kai ka jawo kanka bala'i ba ba za ma ka ce ba a gaya maka ba kan garan mu da lafiya mu yani ja musulmi mu fannu musulmi to an wani koga a Najeriya nan wata murya ta tafi take kawai ya ga mu musulmi kirista kirista wannan kan ba ku ce kuma kun san an fara kuma ni ba ni na fara ba to ga musulmin ga wani yake kafiri kafiri to la ya tulimu musulmi kai ya sallama shi idan muka bi musulmi kai ya sallama musulmi ai madar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka bi ko madar ni ne wa abi ko malami na ta zuwa ila idan ko sai da Alhaji Abubakar Muhammad muka ce sakaran kaddamu ku shiga soja al'ummar musulmi ku shiga aikin gwamnati al'ummar musulmi ku sa ‘ya'yanku maza a makaranta a al'ummar musulmi, ku sa ‘ya'yanku mata a al'ummar musulmi. Al'ummar musulmi ku yi gaskiya, kar mu ƙarya. Al'ummar musulmi mu cika alƙawari, kar mu saba wa alƙawari. Al'ummar musulmi mu yadda Islam ne ya haɗa mu, kar mu sa ƙabilanci. Duk wannan bayanin sun san akwai shi a Islam. Amma fa rai sai zafi. suna ce Muslim, Muslim, wani zai hawa yanar gizo ce ta ce kaza kaza. Su ana yi. Yana ɗaya daga cikin lokacin da nema watsi da waya na ɗaya da rike sun ce da Allah ko mutanen ofis da yara na an yi magana waya bai ne baku na aya na arba. Na ce zagi na kai zagi, ni ko ba fasawa gani ba, ina Allah ya yi. So, da haka ta guda na Abuja ga muslim muslim a mumbarin wa'azi ba gudu ba da yawa na fata wanda bai gane ba Allah ya sa ya gane wallahi akwai mutumin da yake ya ci makaranta idan kafirai ne akan gaba wallahi sai su kaskara ba su rike ɗinsa sai kuma ya maka oga ya ce musulmi ne to ya ce na suke ba kuma ku ce a'a ba a haka mutum ya yi sai bala. To, wallahi wallahi wani abin da yasa aka haka masa promotion a gurin da yake kafiri aka sa a gaba yake kasara musulmi ga iya aiki kun iya ga gaskiya kun iya ga kaza ko cikin da yana sallah kar ku bar shi yayi gaba kafirai na haka wani kuma zai ce a ki bai da faɗan wannan nau'i wanda ba ka san nau'i ko ba ku kuma kana kalara wallahi wallahi na san inda mutum ke san uwa ba ba garin su ba ne za su ka sauki ko za su abuja ko za su ba ko ka fara a kai fa a kace fa a jefa a ruwa a najeriya an taɓa yi a najeriya an taɓa yi amma a kawo kuma wani garin musulmi ɗaya da ya zo yake a biya tara hanya idan aka ga wanda ba musulmi ba a kashe shi akwai wanda mun gode maka tun da ka samu binka da addinin ka mai gaskiya islam gobe da addinin ka da gaskiya sai da wallahi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ruwan mu da boka ya san gaibu ba Allah ne kuma ya gaya mana ba ruwan mu da dan jamfara wanda duk wanda ake wa'azi ne karfi ban da shi ba za ka gan shi ba amma yana ganin alamar kuɗi ya ta saka masa kafa kuɗi kuɗi ya ta saka kuɗi kuma har yanzu ba zama komai ba. Zama ya ko matasa, Allah ya ƙara mana imani, Allah ya ji ɗan cin sa'i da hakan jirga. Allah ya rahamce shi, Allah ya sa ya huta. Allah ya ji ɗan babban malamin masu Isma'ila Idris bin Zakariya, wallahi ya gaya mana gaskiya. Allah ya taimake mu mun yarda da ita. Duk da bai. Don menene? Alƙur'ani yake karanta mana. Hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta mana. Kuma su ya yarda da malaman musulunci. karanta littafin fitohu kar mutum ya zama to ya tsoro a rukunin masu zagin uwarsu da ubansu wanda ya haka zai ga abu da ba daɗi a lafiya sunan ma ba zai kare da ita lafiya ba haka ne zagin malamansa ya kama muguwar hanya mai zagin mahaifinsa ya kama muguwar hanya mai zagin mai gidansa da ya bar aiki na alheri ko da kafire ne ya koya maka makamikanci boko ko jini ko kaza wala muna matasa na yin karatu a wata university a nan Najeriya wata tsaro ba musu ma wata tana ɗaukar mu turanci da wata ta ku ce wani malami yake kai da ka iya a cikin kai ta ba ta karanta ne a gani da nan da ban ya ba ta ce mata ce biya da an ya ce mata amma turancin da kan su kayi su kayi kamar naka me yasa da kullu tana yi sabon kace islam bai da bakin malami ba kuma da kuma ga ba mai nan da aboki na ne kuma yace da Allah ku dai mazajin ta wallahi abin da kake ku duba halar da sai kaje ka koyo abin da kake fara mana kawaje ka yawa wanda bi manhajar turawa wanda ba su samu kwazo ya gida mai kyau ba ko lakkara musulmi ko ba musulmi ba na mutu ko mace sai ya zama wahala ya koya da ce shege to mutum na makaranta da cewa malamin ka shege ka ce wannan zai yi albarka wannan sai dai shi ba don me Allah bai yarda da haka ba wa faminna man lam yuqir kabirana wa lam yarham kabirana ne yake ba tare da mu yake ba wancan wanne man lam yuqim kabirana wanda shi ba ya da babba zai tafi kai ya danna wa uwarsa a can ko ubansa ko malamansa ko sarkinsa ko wansa ko yarsa zai zage shi annabi ce wannan ba nawa ba ba namu ba walam yarham kabirana irin manyan banzan nan da ba su da tausayi ba ya tausayin ɗaninsa ba ya tausayin ɗansa baya tausayin kada kansa baya tausayin wanda suka zaɓo shi daga ƙauyensu yana zuwa abuja su kenan sai da gidansu haihata haihata Allah ma sai zaɓe ya dawo ya ke canja sababbin ɗari biyar biyar ko naira hamsin hamsin ce bari su ya roƙare su dama ya san ba su da gada zamansu a majalisa na banza ne bai gyara gada ba yace ga ɗari biyar biyar ko gangara a tafi sai ka yi sai ka koma to za su so ba su gane ba amma Allah kuma da ya hana a yi zalunci ba dama ka ce bai gane ba idan za mu ce ba kan hauka inda da yi ya tuba ko ba tuban na buɗe ko ka yi girman ba rashin hankali in ka tuba sai Allah ya amsa يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا جماعة المسلمين الإيمان يزداد بزيادة الأعمال الصالحة إيماننا قالوا سنة قالوا aiki na gari. Wayansu kuma shaitan na mutum da na aljani ya musu farfaganda su yi kan maka sun zo suka zazzaban wuta. Farfaganda ta ce su Allah ce ai. Ya Allah ya kira masu imani su ya yi wanda zai na aman. Ya kwallo gaba da gaskiya kada suna muna da imani kenan. Ku tubu ila da ku dawo daga fatan kai ku dawo daga farkon shirka ku dawo daga sabo amma in kun dawo ila Allah ku dawo zuwa ga Allah tawbatan nasuha tuba ga rabulu ya ka ce ka tuba gobe ka koma ba ba sau tuban muzuru da cin kaza dan ba wuce ce muzuru da zai zai maka alƙawari ya ce ya tuba da cin kaza a hulka ba zai kwafa kwafa ba a gaban da sai duk ita. Ki kaji, buru ka ce ka tuba da abin to ai ka kai kukkula. To ba irin wannan ba. To ba ta na tuha, tuba ba rabono, in mutum ya tuba ya zama da gaske. Fara kuku, kabar Ubangijin ku Allah, ku kaddara an kun sayi a ciki, sai kankare muku zunubankun da kuka yi da lokacin da kuka bar hanya. yanzu tun da daga cikin kuka dawo ina ce zan kankare ba zan bar su da dakkan zunubin ba muku wanka da muka ku a janna ce to kun ga dala gaddama a cikin ba ko san ba ko ko kar wani gaba ke haɗe ciki a cikin ya taɓa laifi to ku ba kawai Allah ya yi alƙawarin zai kankara zunubin ba wanda yake ba a karɓar tuba ƙarya yake don wannan aya ta nuna yadda kai in mutum ya tuba Allah zai yaye inda ma ba ta ban haka wala cikin yawon wa'azi ba a unguwar ma buga wa kai mutum har gidan sarkin dodo wani jama'a masa wa'azi a cikin wani sarki ne da dodo yake wallahi yana shaidawa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to al-islamu yajibu ma qablahu ya tuba Allah ya wanke. Ya tuba Allah ya wanke, jama'a ya kusa da gara ba ba ta tuba da dalai. Wallahi ne girma mu tuba da dalai. In Allah ya yarda. Shi da ma Allah tuban yake so mu yi. Ba mai son mu kamar Ubangiji. Da aka da zai zaɓi shugaban halitta shi ya zaɓa da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ya siffanta ke ce bil mu'minina ra'ufur rahim game da masu imani manzon da na zaɓa muku ya jagorance ku ra'ufun mai rangwame ne rahim mai tausayi ne a ga sa Allah ya rufa mana asiri saboda haka wanda ya mana laifi kan mu ce kowa ya mana kan karatu mun mara na itace ba ma za ka iya ba ko kana son kai na shi saboda yana iya rama wa kansa abin da ya ga dama ba ne mutum duka gajiyayyu ne mu ko kan mu daji akan zunubi ko mai hankali da yan farfaganda Gama ku duba amfanin haɗin kai ga a masallacin Juma'a na Cibiyar ya da addinin Musulunci a babban birnin tarayya na Najeriya Abuja anguwar Gozabe. Da yawa mutum ya shigo masallacin na wani sai daga mai to wallahi. Kun yi abin da yake idan ka shiga masallacin sai ka tuna da masallacin Madina. An yi ginin fasi-fasi kenan. Isa da na zo lokacin da na je na nemo filin. Jama'a ko ba ka da wadatar kuɗi, in kana da hali da iyalanka da komai ka fara da neman fili. In ba ka da kuɗin neman fili, ka sai tubalin kuɗi. Ko na ƙasa ko na suminti ko ɗaya ka saya ka ajiye ko nan ka mutu. In an zo gado to da wannan blok ɗin ko brikin mulkin ko na ƙawa da shi za a yi rabon gada. Ka karantar da ‘ya'yanka, ina da niyyar gida. Ana na fari ko na biyu kuma in ka zo kar ka manta da yin gida. Yin sa'adatin mar'i yana daga cikin arzikin ɗan adam. Akwai albaitul wasi'u. Yarwataccen gida, kar ku yarda da ra'ayin sofaye da bokaye karya suke yi. suna gangarawa musulunci na kasa da koma baya. Ake malami ba ruwansa da noma ba ruwansa da kiwo ba ruwansa da kasuwanci ƙarya suke yi. Karanta da Musa ba Abu Bakar Siddiq suke ma. Karanta irin dukiyar su sai ba Usman da irin kyautar da suke ma. Ba za su roƙe ku ku zo ku kusanta a gida. Ana ce maka mala. Ka zauna duk duniya ba ka da sana'a. to da kai fara kenan ko fata Allah yake ayi so da ga jama'a na yi wasu lokuwa ga musulunci to mu kanu man kamata innal muslimina wal muslimat
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات الصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Allah ka dakatar da mu jama'a wanda duk ya kunshi musulunci da cewa yana ganewa mata haƙi kafiri wanda duk ya soki musulunci da cewa ya tunci nauyi ya zuba wa maza suna tsako tsako da shi kafiri ne dan Allah yake tuhuma ba kyau da Allah a wayannan ayo ayoyi da Allah ya yi bayanin musulmi na maza da musulmi mata wanda ƙarshe Allah ya ce a'azzallahu lahum maghfiratan wa ajran kabira azima ana musu tattali na wani irin lada da kuma wato gafara zunubai duka da lada mai girma Allah ka ba mu an ware maza an ware mata to kuma su za su mutu na kira ta ga ne hakkin mata in ki zabi amma Allah zai rama mana wanda yake ce ba za ki an yadda namiji shi ɗaya mata hudu ya zai da ke zama sabon tsara rama wanda ya yadda mana kan Allah ne duk ƙarfin da muka zama da shi wallahi shi ya bamu kuma ya san ya ƙarfin mu wanda yake sakar wannan to ka zo ka musulunta dan baka shigo ba ko kuma ta Allah ya muku albarka kuna da daraja Allah ya zaba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata ƴan aljanna jagororin kowace mace karkashin jagorancin shugabancin annaba shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda da baka dukkan wato annabawa kam kowa na da jakumarsa ba annabin da baya da jakuma sai annabi adam alaihi salam wanda Allah ya kafa tushen mutum mutane da shi shi kan ba jakuma da ta haife shi ba mahaifi na mutum ya haife shi Allah ya kula ƙarfin maza da ƙarfin mata ba sai da namiji ko da mace ba Allah zai halitta in ka ciki na mafari wanda na farko annabi Adam alaihi salam ba namiji babansa ba mace ya tumarsa. Idan maza suka bugi ƙirji suka ce sai da su ba a yi haihuwa da sai Allah ya ba da haihuwar annabi Isa ne Maryam zama ce ba namiji shi ne suka ce iko ne Allah saboda haka alfa bakin maza ba wanda zai ce in ba namiji ya ba ya haihu to ga nana ga ga annabi Isa bin Mariya waye babansa babu to sannan idan wani kuma ya zo ya ce to duk da aka biyo ya dai ya samu ko namijin ko macen ya wakilci juna to ga annabi Adam alaihi salam ba uwa ba uba wanda ba yace mata suka ce ana ana ana ga muku kuna raina mutane in ba uwa ya ba a haihu to na na hawa'u da bangaren ku ba ba uwa to ayin ya sauran da baki إنما أمره إذا أراد شيئا
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
ba da halittar Ubangiji da ke da halitta da abin da Allah ya so ya baka na ilimi ko mulki ko ƙarfi ko lafiya ko zaman lafiya. Da sai Allah ba a ce sai ya samu sinadari daga gun wasu ya iya kaza sai ce ina ma amurku. Ya ka al'amarin Ubangiji na halittarsa da zartar da ikonsa idan a da shay'an in ya yi nufin wani abu tunda shi baya abin da bai nufa ba an ya kula da hutun shi da abin nan kun kasance kaza da makami kaza da zaman lafiya kaza ko da wata damuwa kaza bayan kun sai taliki ya ta kasance yadda Allah yake so ina hannun wani taliki a halittar Ubangiji ba to mata Allah ya muku albarka jama'a mu mazan da mata kar wani wato ya raina mahaifiyarsa abin da suka mana mata wallahi tsakanin mu da su sai addu'a ce mu taimaka musu mu tausaya musu duk wanda za ka aura in kace sai ka walakantar da jakuma ka ce a'a to nema a gaba ni zan je nemo wacce da ni da ita za mu yi wa Allah godiya mu bi karantar maza na sallallahu alaihi wasallama mu ga darajar uwa mu ga darajar uba ko ba za mu fasa danda da uwan mu dan mu samu kuɗi ba ko dan mu samu wata dama ba za mu karya ba wanda ya kuma dole a ce mafakan ba kyau shi ya fi tsalle ya waɗi sai ya zara ba kyau din nan farfaganda da sunan uwa bai yiwu ba wayan zo da ce ai uwa yar uwa ma kaza ne kaza kaza to a hausan kace ya kuma ko kace mahaifiya to nan fa ba yar uwa ba ce ba ba ba kamar uwa ba ce to duk mai mutunci wala komai za ka samu kowace daraja za ka samu kar ka zo tsakiyar jama'a kai karya da uwarka ba ta kuma duk darajar uwa da uban nan kar ka mai da uwarka gunki ka ce za ka yi rantsuwa da kabarin uwa zai yiwu ba kar ka za ka yi rantsuwa da kabarin uba zai yiwu ba kar ka wani je Usman bin Gode sai ka zaka koyi adabin mutane hadda wace-wacen mawaƙansu. Na zama ni ko ɗan ana ce ko wani, sai ce an na masu rantsuwa da kusewa. Sai rantsuwa da kabarin uwa ko uwa da aikin arna ne. Ko ɗan ana ce ma ya san haka. To da ka kana wa ɗan wani kana ƙaƙaro makarijin hurubiya ma ba ka san darajar uwa ba ba ka san da uba ba ba ka san ba ka da malami ba ka da gurin neman halal sai karya sai rashin kunya sai kaza don Allah masu wancan abu su tuba sai dai wannan gurin rabba ke fada sunan wa na kira amma na da aiki duk wanda ke wani ce nan to shi ya baka wa wani kuma kan yi dai ba kira kuma ka yace a daina zagin uwa a daina barbaganda da sunan uwa yace wani ce nan yake nufi to kai ka zagi wani don ni ban ban kira suna ka ba wala kira rana wai ke da shi nake in ce to me kake ka yi ka ka ba ni wata kan ko ka ba ni malamin na kan ko ka ba kanka a banza ne ko ka ci kuma ka kai ya za ka fara ka muku wannan magana a kanka ya abin da zan yi ta ka zama da shi ne in tabbatar abin da zan faɗa an yi kan wani wanda ba a yi ba don za mu ga ba ta gaskiya ko da ne sai ta maka kafiya wannan karshen ayar nan da ta kawo sai da Allah ya nuna in kawai da gaskiya nan kun kun kai da ummatu ko da jallin nabi kan akwai mana abu kai kan akwai ba su kai kan akwai mana ba tarbiya za su danna aka a kan amma ba za su iya karewa abin ba la yadurunakum illa aba kaga يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون jama'a mu masu abi Allah zai mana wannan baiwa mutum ba ga tawaga tafiyar mu nan ni Muhammad Asali dan Alhaji Yahaya Jinje a ibadatu bid'a wa iqamatu sunna dan dariya dan komai akwai gaskiya akwai gaskiya to ta gaskiya domin a majalisar malamai ya aka ci ija gaba da ƙarfin Allah. Kuma ina wa Allah godiya, Allah ka tabbatar da dubaduban makan hanya a jini kamar daidai ka. Mataimaki na na ɗaya shi ne shan Yusuf Sambo, riga cikin. Yawa da su ne za ka ce mai faɗa na ce kawai yana da mai faɗa ne. Su wani ai ba mafaɗi. Za ka hana da wanda yake mafaɗi da malam mafaɗi. Yawa don malam mabadi ya dawo kan hanya ya samu mai marfada dani da shan Yusuf Sambo da Alhaji Isa Wazir Muhammad Gwamfi da Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhyi da mataimakansu da shi mataimakin su da bakan ajin wallahi muna da mafara. Babban malama mai mana fara ko mu muka karantar da shi iya gano gaskiya yadda ya mana Islam yadda. Waye ma mutum da zai ce ba a ce masa da inda kai ko sune ka gyara ba tunda Allah sallallahu alaihi wasallam kullu bin adama qata'u wa khairu qata'ina tawwabuna kullu din wataji to da kuma mun ya da gurin kure muna kure kuma da an gana mana tunda muna da mafada in ce Allah mun tuba inda wanda muka taba hakkin da shi ma ya sai ko kun sanna wannan awazi to wannan ne kawai ke fata maka rai ka ma ba a yi wannan madaba to da ikon Allah ba za ci gaba ba Allah ka shirya yadda mu ka tsora mu akan shirya Allah ka kawo mana albarka Allah ka kawo mana gaskiya da aiwa akan gaskiya Allah ka taimaka wa mataimaka na din nan na gaskiya Ubangiji tsohon da yake nema ya ga mun samu sami biyayya farrada Allah ka kau da shi. Allah ka sa mu ta tafiya a kan kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar akwai umarni akwai hanin ko babu to da shi duk komai yayi a ci abaka ko ba ka da mafaɗi ke mu ba da mafaɗa Allah ya kiyaye mu da kiyayewa Allah ka mana albarka kai wa iyayenmu albarka kai wa yayanmu albarka kai wa matanmu albarka kar ku ce ban ga kuna kai da ni ba na gani sarai amma ka ga sakin kan ba nan ne ko ina da sha'awa ganin jama'ata abin da zan faɗa ko ba zan dare ba kai kace na saba maka shi ne mutanen da muka ba su aikin masallacin nan shugaban kwamiti tsohon minista wato ɗanburan tsali dokta aliyu mojibbo allah mar albarka jama'a wannan aikin ɗancin amana zuciya domin ta muku wata magana tun daga lokacin da na nemo gurin na zo na kafa kwamiti ɗin na zazzaɓo ni ban tuhume su da wani abin da ba daidai ba kuma ni a tsanina bai su amana Allah mara albarka dan kwamiti duka Allah mara albarka yanzu mutanen da suke sallah a gurin nan irin ladan da muka samu in Allah ya yarda sai kowa ma ya fahimci ya ce mu murna yanzu ga shi na dai na ga wani sabon aiki da aka yi wanda wannan dan majalisa ta injiniya abubakar abba abba Allah mar albarka suwar da wanda suka zo suke ta aiki da makamantan su kusa da nesa wadannan gona da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da mai karo da tsinci da kwabo da masu rukun amana da Allah ya taimake mu a kai gaskiya Allah ta duka mu yan aljanna su dauke da rahmar ubangiji ni na addu'a gaban kafa Ahmad Bola Tinubu Allah ya daga darajar ta sa muslim muslim ta kai kanti ko kirista na zo ko baya ko dan antibati na zo ko baya yawa ko mutumin namiji ne ko mace ce ko yana so ko baya so wanda ba sa son Allah ya wayar hankali ya Allah zai dauki kyauta ya ba mu muslim muslim a ce kana danga ba Allah kana jin haushin wannan magana kai ka san kai kai kasance to ka dawo gida Allah ka ko bayi maza Allah muku albarka maza Allah mana albarka maluma da suke taimako a haɗu mana a wa'azi duk malami ahlu sunna ko kusan ka ko nesa Allah karba mana wannan ayyuka wanda ba su gane sunnar ba Allah ya dawo da su kan hanya mu gudu tare mu tsira tare yahudu nasara turawan yamma turawan gabas da suke son su kawo bala'i a kasashen Afirka da kasashen Asiya. Allah ya taɓa da manufarsu. Ko ma Allah ya buɗe musu ko ba su tuba. Da Allah zama mu yarda da mu musulmi. Ko za ki maka musulmi kana faɗa. To ɗaya zo nan kake so a faɗa. Da ni ba zan faɗi wannan ba. Ko ba na maka wancan mugun faɗa. Ba wani musulmin da zai yi nasara sai ya ƙi jinin kafirci kamar yadda yake ya ƙi jinin a ɗauke shi a ce ba su a wuta. sannan ya zamanto imaninsa ya samu ɗanɗanon zafin imani. Malama duk da aka kira ku gidan masu kuɗi da manyan ‘yan boko, aka ce ga yara ku karanta su. Kun, kar ka zuba wa matar mai gidanka ido ka ce kana kwanta. Ko ya dace da ba? Ana ce mace ma na Najeriya ba a haka. To kar ku ji labarin wasu na yi. a ce mutum ya ɗauko ka ya ce ga ‘ya'yanka ka karantar da su ya ce ga ‘ya'yanka ka karantar da su sai ka ga ka aiki ka ya fi kuma ta sa ta cikin ta rubuta ce mai jira a kan da wannan mugun mutum ne aka yi ta a baka ba a ƙarfin ka to sai wannan ai mu ba zai maka magani ba in dai kana wancan hali rage wando ba zai maka magani ban kana wancan ka sai makarijin hurufi ba zai maka amfani ban kana wancan to tunda wata kila ta taɓa ya fitarka ba ta mata ba wallahi Allah ne ya rufa mata asali to ka riƙa wannan rufin asirin ka kawo sai ya rufa asirin a duniya ya rufa a lahira an kace kaki sai ana ce maka a fara makan lafiya don ka ɗaga ka zama ana ba ka biyu ana fishe to na ɗau makan lau kayar da kanka Allah kiyaye mu ba ta jin daɗin wa'azi irin wa'ancan mutane ya fi ‘yan majalisar da tijai ya fi ‘yan majalisar dokokin ƙasa ya fi ma'aikatan gwamnati al'ummar musulmi duk da ya yi da kan muna nan muna an boko na muna a can abuja ba bawa ne babbawa ne addu'a muke muku dare da rana Allah muku albarka Allah kare mutuncin ku Allah kare muku ayyukan ku Allah ya sa girma ya dore ku daga duniya har gidan aljanna dan Allah ku haihu ne nake nufi ku dauki ƴaƴa mu'minai musulmi babba ku ran aiki ba sai uwa ɗaya ba ɗaya kaje ko uba ɗaya ko garin ku ɗaya ba kuna wakiltar Najeriya ne haƙƙin musulmi ku ba haƙƙin kiristocin ku ba su haƙƙin wanda ba musulman ba ba kiristoci ba ku ba su sai ma shugaban ƙasa Allah ya maka albarka muna godiya da kake sauraron gaskiya mun ga ranar musulunci inda ka shiga gaba aka yi kyakkyawar jana'iza da General Muhammadu Buhari Allah ji kansa Allah ya rahmatu haka kan nan da aka yi na musulunci jama'an jami'in ba ya ji daɗin kai ba ai mun ga ranar musulunci kuma mu yadda wanda ya laifi ya ce a yaƙe ni. Sarki Abdullah ke ce, General Muhammadu Buhari ya yi sa'a ya ce je ‘yan Najeriya abinda na muku ba daidai ba ku yafe. Allah ka yafe maka. Mu ma Allah ka yafe mana. Wanda ya yafe wa wani Allah shi ma zai yafe. Mata mu na aure mu rike shi da kyau. Jama'a da aka hada ku aure da hajiya wanki hajiya wanki. Ba ga wani gidan ku ba abinci ba ne. wani wani baban da ya fi kama jari wata ruka bata sai ka tafi ka sai kai wata biya aka tafi ka ce ai ka bar mata haƙi ka bar mata kaza kaza kaza duka suka duniya da kayan daji ka bar mata ka ce mace ka bar mata kan ka kai ma suka ce yana ce ai kai kana kan lokaci ba ka san cewa kai kana son ka ba ba za ka gudu ka bar ƴar mutane kamar ka jijima buhu a ƙasa ko kuma ku ci gaba da haƙuri. Allah ya nuna matar da ta tsare harjinka, zai daga darajarta zai kare ta, ta bai wa ƙasa gudunmawa, ta bai wa duniya gudunmawa, wato mafi al'ummu madrasar tun ba a zaka a zaka sha'aban a yi bala'arafi. kowa ba wasa ba mata ba wasa ba mun rike su da kyau su ci mai kyau su sha mai kyau mu yi hira da su su samu rabon hira da mu ko da da rana ko ba mai gari wanda ya rike iyalansa da kyau sai ya tashi da girma da daraja tun daga duniya har lahira dan Allah ya yi mu maza da ya yi mu mata mu rike su da adalci ga manya masu tsare jawabi ni kuma na riga na saba da wa'azi kuma hakuri dole sai ne hakuri in tsaya a nan wanda na zo na tara suna wannan ginin makaranta da manya-manyan shaguna da gurare Allah ya muku albarka Allah ya ƙara daga wannan guri da darga Allah ya ji kan alhaji labaran na mai kanin jeka lasakawa ministan abuja wanda ya gabata wanda ya bani filin nan da muke gidan sana roka wanda da ma'alewa Allah za ka mata alheri yau da za a nuna babun irin zagan da muka samu wanda ta kace ni ne amma ni ba na garin suwaye a can da kwana ba wata ran koma gida sun zai zai kwana ko ba ka kai ba to amma ai ba wajen lalla nan ba ne amma me ya tsaya da ba amana zai yi to Allah muku albarka Abuja Allah ya ƙara daga darajarsa ma'aikatan gwamnati al'ummar musulmi da suke taimakon addini Allah ya tsare muku mutuncin ku Allah ya sa a zama da duniya lafiya duk wanda bai gane musulunci ba Najeriya da waje Allah ya buɗe masa koba ya musulunta ya rahama ubangijinmu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تؤدون لو جعلنا من أصحاب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمة وخير أيامه وخير خير أيامنا يوم نلقاك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ‘Yan majalisa, ofishin shugaban ƙasa, ministoci, gwamnoni, don girman Allah, ku ba mu sati noma ko ina cikin Najeriya da waje. Kuma Allah ya ƙara ba mu damuna mai albarka, na roƙe ku don Allah a kashe kashi. don Allah a gajere ku daina cutar ɗan uwa. A sako abu ku lullunka farashi, zai ba ku da kuɗin ɗan uwanka ya gaba noma, ya gaba kiwo, ya ba ku da kuɗin. Matasa da ake ba ku jari, ku daina cinye kuɗin masu gidanku. Allah ka ɗora ma kan daidai. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من الغرب الرحيم السلام عليكم